alama ta ɗaya ke kuma yanzu za ta cewa la tana ƙyashin cin wani za ga mutumin da yake samun miliyoyi amma in yaga inda ake samun naira ɗari insha Allah sai ya sa kafa ya tokare ya hana mai karamin ƙarfi samu kaga alama ta zarmiya ta riga ta shige mu kenan gaba ɗaya sannan hawan muttaba'an san zuciya kowa yake bi shi ma hakan ya zama abin da ya rage kaɗan ne amma mafi yawan mu akan san zuciya muke don ko karatu ne ko tambaya yadda muka fahimta mutane su ne mana wani in ya zo ya tambayar in ka bashi ansa da ya koma gefe ka sai ka ya ce ba haka bane daman yana da wani ra'ayinsa wanda yake so ka goya mata baya in bai goyi da babu sai ga yan uwansa wanda suke tare ta ba haka bane ne ban yarda da wannan ba ina da ansa ta daman yas'aluhu ne wai yusaddiqu yana da ansa ta tasa ta kansa yake so sai za ta tasa haka ta dace da tasa sannan zai yarda ta kai yau lokacin sallah ma kurin in ka ga mutane sun yi wallahi sai ba shi da wata maslaha amma in suna da wata maslaha daban da sai karo da lokacin sallah za su watsar da sallar ita ba a lokacin ta ba dan su je su cimma burin su kaga hawan mutaba'an shi ma ya shigo mu sosai sannan ijaba kullu zira ra'ayin bi ra'ayi shi ma gashi kowane mutum akan abin da ya kafe ba wata hujja da dalili da zaka baki da yadda duk abin da ka gaya mata ko alqur'ani ka dauko ka dinga mar bayani ba zai yadda ba sai dai kawai in ka yi sa'a ya dace da abin da ke son zuciyarsa to annabi alaihi salam yace in wannan ilimin ruwan dare ko ina a cikin musulunci yace to sai ka kokari ka iya da kanka al'ummar ta riga ta wace ba za ta bi wannan wa'azin naka ba to saboda haka dan abin da ya rage mana kama yanzu kaɗan ne saboda ana samun wanda suke son ina gaske take su bi shi yasa ba za mu ce wannan abin gaba ɗaya ya tabbata ba amma annabi ya nuna mana alaihi salam in wannan ta zo waɗannan ukun suka cika a cikin al'umma to kowa ya aiki da wannan kowa ya kokari iya da kansa ya iya da kansa in ka iya da kanka ka riyu in duk duniya gaba ɗaya ta haɗe ta lalace ba za ta cuce ka ba shike kamar kiyama ce da mutum yawan mu yawan mai da ita ba ko da kuma mutane suna faɗa cewa za a tafi a kiyama ce da ita ba aikata aikatan mu ne yau da gobe ya nuna ta mun karyata a kiyama to idan mutum ka zo ka faɗa mata cewa ya je ya gani to kyale shi la ya sudan naka an hamalla mini biha Allah ce wanda bai da ita ba kare kai ya tsare ka gaban imani ita ka kyale shi je cikin yarda akwai ranar kin dillanci in kiyamar ta tashi ko wata ansa da ubangiji yake faɗa da ta ake cewa wai yaushe ne tashin alkiyama sai Allah yake ce ne da su yawmahum alan nari yuftanuna ranar da ake fitanantar su a cikin wuta ita ce ansa kawai ba sai ka tsaya kana ce da mutum an yace yaushe ne kiyama ka ce ranar za a babbaka ka ita ce ranar sai ta zo ai la raiba fiha haka ubangiji ya faɗa annabi Allah yake cewa wallahi yanda kuke bacci haka za ku mutu wallahi yanda ake tashin ku daga bacci haka Allah zai tashe ku gobe babu babu wanda kike bacci ki tashi wallahi haka Allah zai tashe ka saboda haka wanda bai yarda da ita ba to kai ya tokare ta dalai shi ka ci gaba kai in ta tashi Allah zai ce da duk wanda bai yarda da ita ba alaysa hadha bil haqq wannan ba gaskiya bane sai su ce bala wa rabbina sai sun ce haka ne kuma sai sun nada da rantsuwa rantsuwa da ba za ta yi amfani ba an ta ake kai yadda kurin ba ce kai rantsuwa ba a can bayan yardar kuma sai an yi rantsuwa ba za ta yi amfani ba a wani gurin kuma a lahira Allah zai mutu tambaya ya ce da su a fasihirun haza am antum la tudsuruna sai wannan tashin alkiyama sihiri ne da annabi yake faɗa muku kuka ce ko ku kune ba ku gani sosai ne sai kaga abu ya lalace a ce wani ya ga mutum ne a fasihirun haza am antum la tudsuruna ko ku gani ne ba yi sosai ne dai kiyama ce ne komi haka Allah zai wanda tibbi ya tsiri ita ba to saboda haka sai Allah ya ce ila Allahi marji'ukum jami'a ga Allah ne makoma ku baki daya duk gaba daya mu za mu tattara daga ubangiji sannan fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna Allah zai ba mu labarin duk abin da muka yi a duniya sai Allah ya tsaye da kowa sai bayan daya a cikin kiyama yayi magana da shi bainar khala'iq sai Allah ya ba kowa labarin abin da ya tukunna kuma sannan aiwa kowa tambaya in ya ba da ansa ta ce sai ya wuce in ba ka ba shike nan sai da malaiku ku zuhu fa bulluhu sun mal jahima salluhu Allah ya kiyaye mu aya ta ɗari da shida a cikin suratul ma'ida kuma ya ayu lazina amanu ta talatin da uku Allah madaukin sarki yana cewa ya ayu lazina amanu shahadatu bainakum idza hadara adakum al-maut hina al-wasiyyati tunani zawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabarkum musibatul maut سابسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أسر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما أتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani a nan magana ce ta lokacin da mutum zai mutu yana da wani abu da yake so a bawa iyalinsa ko a gida ko a halin tafiya sai ce shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati sunan kai da ko a tsakanin ku wacce za idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku yayin yin wasiya shaida da za a shine isnani mutum biyu zawa adilin minkum ma'abotan adalci daga cikin ku zaka kira su ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza dinnawa ne ku shaida in wani bashi kake bi in wani sawa ne ka kira mutum biyu in kana ji rashin lafiya ba ta tashi ba ce ku shaida a rubuta in kuma a halin tafiya kuke ma ka kira mutum biyu ka gaya musu ga kayayyaki na da wani da wani ku ne shaida a kai wa iyali na sai ya ce aw akara ne min gairiku ko ko mutum biyu ba daga cikin ku ba wato kafirai ba musulmi ba idan ba musulmi yace in antum da rafsin fil ardi in kun yi tafiya a ban kasa kun zo matafiya wannan musifar ta mutuwa ta zo ko ba a samu musulmi da ke ku nemo kafirai guda biyu a ba shi shaida a ce da su ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza in ma rubuta za a ba su kayan a rubuta sai a ce su kai sai Allah madaukin sarki ce fa asabarkum musibatul maut musibar mutuwa ta same ku ga yanda za ku yi to idan suka je suka kawo kayan suka ce ga kayan nan na wane ne ya rasu amma a halin tafiya sai Allah ya ce to tabi suna huma min ba'di salati za ku tsare su ku tsere su bayan sallah malamai suka ce bayan sallar la'asar a shi annabi alaihi salamu domin akwai adiyu da tamimud dari sun yi tafiya da wani zai rasu sai ya ɗauko kaya ibasu sai yi bayani ki rubuta suka zo aka kawo aka karba aka kwana biyu shine aka zo aka tsere su suke wannan rantsuwa yace tabi suna ma min ba'di salati bayan sallah za a tsaye da su a taron masallaci malamai suka ce annabi alaihi salamu a sallar la'asar yi wannan in an tsaye da su ne za su yi fa yuqsimani billahi sai sun yi rantsuwa ga Allah in irtabtu in kuna shakka gaskiyar abin da aka bamu mu kawo to ku sani mun yi rantsi da Allah babu ƙarya la na sharibihi samanan qalila ba za mu yadda wannan shaidar mu sai da ita da kantamanin duniya kankane ba ko wannan rantsuwar mu sai da ita da kantamanin duniya kankane ba ko kuma walau kana zakur ba wanda za mu yi rantsuwar akan tabbatar da haƙƙin nasa ko da ɗan uwanmu ne ba za mu yi yanda zai amfana ba dan amfanin sa mu rantsuwa ba tan gaskiya ba sai ce wala naktumu shahadatan lahi ba kuma za mu ɓoye shaida ta ubangiji ba domin shaida a ka'idar shari'a ta Allah ce ba ta alƙali ba ce ba ta kowa ba in ku muka ɓoye inna izan lamin al'asimin hakika mun kasance daga cikin masu sabo Allah ce to in sun gama tasu fa irin ushira ala annahu mastahaqa isma in aka gano cewa wannan rantsuwar da suke da shaida suka bayar ba daidai ba ce an gano ha'inci a ciki dan su wancan da suka yi da aka duba takarda sai aka ga akwai wani zinare ya kai girman kwangiri amma sun ɓoye shi Allah ce to fa akharani a zo da mutum biyu ya koma ne makama kuma su zo su tsaya a gurin su inda aka tsaye da su in akan mimbarin juma'a ne suke rantsuwar su wa'annan zo su tsaya min allazina sahaqqa alaihimul awliya daga cikin magada wanda suka fi kowa kusa da maga da mamacin su biyu ake so su zo su tsaya su ma fa yuqsimani billahi su zo su rantse da Allah su ce la shahadatuna a haqqu min shahadatihima rantsuwar mu ita ce mafi cancanta mafi gaskiya akan rantsuwar wa'ancan da suka yi shaidar mu ita ce mafi cancanta shaida akan shaidar wa'ancan wa ma daina ko mai shishigi ba mu wuce gona da iri akan haƙƙin Allah bai mutu ta'addanci ba bai mutu yarfa ba in ko mun mutu yarfa inna idan lamina zalimina hakika mun kasance daga cikin azzalimai wanda ko azzalimai Allah ya ce kano li jahannama hataba sune kiraran jahannama sai wani ya ce to wannan tsarin sai ce zalika wannan tsarin na tabbatar da haƙƙi da irin yanda ake rantsaran nan a dina shine mafi kusa ce an yi a tuji shahadati ala wajhiha su zo da shaida akan fuskarsa akan jinjin na farkon zai zo da shaida akan dini domin ya san in ya kuskure za a zo da waɗansu sake yin wata rantsuwa aw ya kafuna an turar da aimanu ko kuma shi ne mafi kusa ce akan su zo da shaida akan daidai saboda ya san in ya kawo kayan ma ba za a kyale shi ba sai ya rantsi ko kuma in baya jin kunyar rantsuwar ya san in ya rantse an gano kuskure za a dawo da shi a dawo da magada su zo su kuma su rantsuwa su warware ta shi ne an turar da aimanun ba da aimanihin Allah ce wattaqullah ku ji tsoron ubangiji wasu ma'u ku ji dokokin da Allah yake faɗa kuma ku yi aiki da su wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina Allah baya shirya mutanen da suke cuɗanye da fasikanci in ba tuba su kai ba to anan malamai suka ce ko da kafirai ne da Allah yake a sa su idan an zo ba da Allah za su rantse ba da irin abin da suke imani da shi suke jin in sun rantse da shi za su cutu to sai an kira su sun rantse da wannan abin to yanzu in muka tsaya tsayi muka kalli wannan sai mu ga rashin bin shari'a ya cutatar da mu yanzu in ka ɗauko mu yanzu za a ga mutanenmu irin masu tafiya talo da za ka ga sun cuci da yawa saboda rashin wannan duk wanda suka ba kuɗi ya tashi ya kwanta a kai ba zai ka iyalinsu ba suna ta taro suna aikowa shi kuma yana cinyewa yanzu irin masu tafiya makaɗin nan duwaka ake musu ko ne in yi wa'aice sai man mai aikin kuna sai zuba aljihu sai ya kwanta ya sai yawo kasar ya tashi a jiki kenan a yi ta fafutuka da kyar wani za a fitar ba kowa ne ke kawo amma da akwai irin wannan in aka ba shi in ya kawo sai an zo da shi masallacin juma'a bayan idan da sallar juma'a dakatar da jama'a irin kaza aka ba shi zai wannan yaran in kuma aka samu kuskure sai a zo da wa'inda aka aiko abin su kuma zo su rantsi a warware ta rantsuwa daga nan an daina amince masa a ka'ida amma saboda rashin doka kowa sai mutum ya je shekara da shekaru yana ta fafutuka yana turowa yana turowa wani yana cinyewa sai ya gama ya taho ya zo kuma abin da ya dasa a nan ya yi masa ganye ya ɗaya ya dinga cin amfanin sai zai tarar wani iya wahalar ya cinye kaga rashin shari'a ya wahalce mu kenan a nan duniya ba mu aikata komai ba ko mu je lahira ba tare da wata kima gurin ubangiji ba sai ya ayyuhal ladzina amanu ta arba'in da hudu aya ta goma sha shida cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Allah madaukin sarki ya magana ne kan wajen aran gama gurin yaki daman wannan suratul anfal ita ce ta magana kan yakin badar Allah ya ce ya kuma shi imani da Allah da manzansa da ranar lahira idza laqitum allazina kafaru zahafan idan kuka gamu da karwan da suka kafirta a bagen yaki fala tuwalluhum al-adbara kar ku yadda ku bashi keya kada ai aran gama da musulmi da kafirai musulmi su gudu a ga keya su sai ce man yuwallihim yawma idhin duburum wanda duk ibashi bayan saran nan suka ga keyarsa a gurin yaƙi sai inda sharaɗi guda biyu shine illa mutaharrifan liqitali sai dan wata dabarar yaƙi ka ja ka tafi dan su biyo ka sai sun shigo a yi musu kofar rago aw mutahayyizan ila akin ko kuma akwai wata jama'a da ake ganin ta yi rauni za a murƙushe su ake so a je a kai musu ɗauki to in akwai wayannan sharaɗan guda biyu dan an ga ƙeyarka ba laifi ba idan ba gudu kake ba harkar yaƙi amma idan babu wannan fa sai ce fa kad ba a diga da bin Allah ya koma da fushin Allah ya fada cikin fushin Allah sannan wa ma'awahu jahannamu ko makomar ta jahannama ce wa bisar masir sir da makoma tunda ta zama jahannama ce ko malamai sun ce wannan gadabun min Allah din ya fi jahannama domin an tambaya annabi alaihi salamu cewa akwai abin da ya fi jahannama yake yi aka ce me yace gadabul lahi fushin Allah ita kanta jahannaman neman kari take to Allah ce wanda duk ya gudu a fagen yaki to ya ma- samu kansa a wannan bisa wata rana annabi Musa alaihi salamu zai je gana da ubangiji Iblis yake ga sako na ka gaya wa Allah annabi Musa da yaje sai ya manta zai sake koma yi masa da ya cika ya faɗa mai sai to yanda ka isan min da sakon nan ina so in nuna maka wani sharri na da zan maka guda uku ya gaya masa amma na manta ɗayan sai ya ce masa ka kiyaye ni a wannan gurin duk inda mace da namiji suka saɗe ta su biyu to zan je in ta tsere namijin a cikin zuciyar matar sai ta ga a duniya ba abin da zai kwanta mata a rai sai wannan ya zina da ita haka kuma komin muninta zan ta tsere ta a cikin zuciyar namijin sai ga ba abin da zai kwanta mata a rai sai ya zina da ita yake to ka kiyaye wannan yake na biyu kuma idan aka tsaya a fagen yaƙi da musulmi da kafirai to zan shiga cikin zukatan musulmi in ta cewa kai wani ka tuna matar ka wani ka mutu yanzu ka zama gwarwa wani ya aure ta ka tuna ƴaƴanka su wani su wani yanzu duk za su yi mara yadda suke shiga cikin wahala yace ina taiwa mutum haka da wannan ta kwanta masa a rai yana juyawa zai gudu sai a kashe shi ya shiga mutum Allah kuma kuma ta jahannama dindindin to haka iblis yake da saboda ka ubangiji sai ya ja hankalin musulmi ya nuna mana wannan wannan ita ce ayar ita ce garkuwa ta musulmi wacce take hana su gudu a fagen yaki saboda mutuwa dai ko a gida za ta kasance daman su a wancan zamanin ma ba dai ba irin mu bane su a larabawa ma daman su har ma alfahari suke cewa ma mata min na wahidun hatwa anki cikin dangin mu ba wanda ta mutuwa a shimfiɗarsa duk wanda aka ce wani nashi ya mutu a shimfiɗarsa su abun kunya ne saboda rago ne sai dai a tunci mutum a bagen daga an yi kasa da shi ko an yi gunduwa gunduwa da shi to ko sannan suke bukata yasa kadir ibn al-walid da yazo da suwa an ce wato raunin da yake jikinsa na kibiya da takobi ya ɗari takwas amma kuka yake yana cewa kadir ne zai mutu a gida a shimfiɗa sai yake Allah na roƙe ka karkatawa abin da idan matsoraci zai rinsa mai karkatawa abin da idan matsoraci zai rinsa mai su ba san tsoro ba ba su san wani rauni ba amma yanzu mun zama ya samu na kulla shahatin alaihim ruwan sama in zarna ne ya ta zuba da karfi sai ga gurin nan an dare gaba ɗaya a dangare nan yanzu in ya sako wani da wani ne za ki tsaya ta kudu za a yi a gani sai ka ga taro kamar maza amma duk mazare ne sai ga duk mazare ne ta kai yanzu ma mutane da dama namiji in yi ga takobi an zare shi sai kama zazzabi kaga ai da shi da tankaɗa kuka duk ɗaya take ku da aka ci ita shari'a a ka'idar musulunci sai ya tokare musulunci ga ka'ida ba gudu tun da kan gaskiya ce ba gudu mutuwa ku kowa ina sai kayi ta ba makawa a kanta amma jahannama tana da makawa ga hanyoyi karfe da ka fada wanta domin kullu nafsin za'ika turmo amma in aka je lahira ko wuta ne ko aljanna ga hanyar da za a ba shi ga wuta ga shi za ta zo aljanna in ka tsaya shi kenan in ka gudu ga makoma ya shiga wuta kuma a fada cikin wani abu amma a cikin surar sai Allah ya yi bayani sai ke cewa in yakun minkum 20 tajiruna ya galibu ne a kai farko ya ce in akwai mutum 20 masu hakuri a cikin mutum za su iya buga da 200 na kafiri in akwai mutum 100 kuwa sai su buga da 2000 amma sai Allah ya ce al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fikum dhufan Allah ya muku sauki ya san kuna da rauni idan akwai 100 na musulmi za su iya buga da ɗari biyu na kafirai iyakacin nan kawai idan aka ce musulmi ɗari ne kafirai sun kai ɗari uku ko suka haura haka to musulmi za su iya jaya da jikinsu su je su sake shiri ba komai wannan sura ko ubangiji ya yi ƙa'ida a kan wannan sai ya ayyuhal ladzina amanu ta arba'in da biyar aya ta ashirin a cikin suratul anfal Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu أدعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا كنا كبار كشيادة الله دمن رسول عليه السلام دران الله جرا أدعوا الله في بيايا الله ورسوله دكم من زنس ولا تولوا عنه kar ku kau da kai ga barin abin da annabi alaihissalam ya dora ku a kai wa antum tasma'una alhali ku kuna ji yadda alqur'ani yake da wani mutum ya abu yau ko ya da daddare yanzu nan jibrilu zai zo shi a ce ai wane yayi kaza an yi kaza saboda haka wanda yake ganin wannan irin shaidar bai kamata a ce ya kau da kai gaburan abinda annabi alaihi salatu wasallam yake dora shi a kai ba ya bar wannan abin ikama wani to wanda suka ga lokacin sauka alqur'ani kenan to amma mu ma a yanzu wannan ayar tana nan tana aiki a kanmu dalili kuwa Allah na ta kar ku bar biyayya ga Allah da manzansa a ce annabi ya faɗa ku kauda kai ku dau wani abin yace kuna ki mu nan jin mu akwai maganganu da annabi alaihi salam yake faɗa in ya faɗa ɗin za mu ga ya tabbata tun da ku yana tabbata a cikinmu yanzu ku bai kamata a ce ga wata magana ya faɗa ba mu watsar mu aiki da ita saboda mun tabbatar maganar sa gaskiya ce yanzu akwai maganar da ya taɓa yi a Ka'aba a hadisin Rahawaihi sai ya kama kawanya ta jikin kyauran Ka'aba ya rike sai yake cewa Salmanu kaga ɗakin nan na Ka'aba idan alkiyama ta kusa zai zama gurin zuwan talakawa don yin bara saboda Allah yanzu ba bara ake tafiya ba sai ce salmanu in alkiyama ta kusa wannan ɗakin zai zama gurin zuwan 'yan kasuwa don kasuwanci ba a yi sai ce salmanu ɗakin nan in kiyama ta kusa zai zama gurin zuwan masu mulki don fajirci sai ce salmanu ɗakin nan in alkiyama ta kusa zai zama gurin zuwan hafizan alkur'ani don gata bai tabbata ba to Allah ba zai ce ba mu mu daina kauda magana daga zance annabi kuwa a ce ya faɗa mu kiji ga abin da ya faɗa yau ya tabbata to abin da Allah ke nufi kenan wa antum tasma'una kuna jin abin da yake faɗa yana gaskata kuma wani abin ya faɗa ku kiji ga abin da ya faɗa akwai wanda yake cewa idza kana al-fai'u dula idan kudin gwamnatin kasa ya zama hannun yan tsirari eh ko wal amanatu magnamar amana ta zama kamar rubutun cikin shekara duk wanda kama kawai sai kwanta a wa zakatu magarama zakka kuma ta zama kamar biyan baki wani baya son ya bada ita wani kuma sai dai a dubo ƴaƴan wannan da matan wannan da yaran wannan a basu shi ma a ɗauko a kawo nata yara kaga ta zama bashi wa zakatu magarama sannan sai ice adanar rajulu sadiqahu wa abada abahu sai mutum ya waye gari da dan abokinsa zai yanke duk abin da zai sai ya gama san ya sanar da mahaifinsa a da'ar rajulu zawjatahu wa aqwa walidatahu sai zauna matarsa ita ce a gaba komai zai mata amma uwar ya wulakanta ta sannan wa sadal qauma arzaluhu wulakantaccen mutane a shararai wanda bai kamata a zauna guri ɗaya da su ba sai waye gari su ne shugabannin al'umma sannan yace wa tu'lima li ghairi dinillahi za a yi ilimi ba dan addinin Allah ba sai dan tara jama'a ko dan musu sannan wa shuribatil khumur za a yi ta shan giya kamar roran da sannan wa zaharatil qira zabiyoyi makaɗa da mawaƙa su fito cikin duniya su yawa sannan wa tafa'atil aswati fil masajid za a dinga ɗaga murya ba da zikirin Allah ba a cikin masallatai sannan wala ana akiru hadhihi al-ummati awwalaha mutanen karshe su dinga la'antar na farko sai ce to fartaki buri hal hamra wa zalzalatan wa khasfan ku taurari iska jajir da girgizar kasa da zartarewarta yace da kuma bala'i zai dinge wa duniya rabdubu kamar mace tana tsaye abun wuyan ta tsinke in dutsen wuyar mace ya tsinke ba ni iya tare shi kana yace haka Allah zai wa duniya yau ga duk abin da ya lissafa ba ma yi yanzu ga shi abinda duk ake jin labari ya zo yanzu a birnin Kano ake daukan shi na Abubakar radiyallahu abokin kwanciyar annaba kabari shi yake zai ai ka gala ana akiru hajiyar ummati awwala ha ta zo kowa ya san ba yanda zai Allah ya barbara gurbe zama abokin kwanciyar annaba ne ta har kashin alkiyama amma haka waɗansu suke zuwa su zaga amma hawa tana Abubakar din suke nufi ba dan kowa isani sai na abubakar abin laifinsa babba da aka fake ake yi shine ya hada alkur'ani kuma qur'ani ne ba a yarda da shi ba masu zage suna abubakar wallahi in zaka karance musu qur'ani gaba ɗaya ba za su dabbace da wannan qur'anin ba dan me abubakar zai hada qur'ani duniya ta dinga karanta su da qur'anin ne suke so su soki amma akwai taqiya da suka yi idan aka zo din yanzu sai ba ce karfi ba za ce da qur'ani gaskiya ne amma in sun yi karfi karara za su ce ba ce da wannan qur'anin ba kuma ko na mutu in haka ta tabbata wanda ba ma fata sai mutane sun ga wannan to saboda haka dalilin yana cikin abin da yake jawo duniya bala'i haka annabi ce in dai wannan ta zo to ba za a fita daga musifa ba cikin azumin na akwai wanda ranar muka je wata ta'aziyya ake ta sun je jana'iza a cikin makabartar ba su fito ba sai da aka shiga da mutum goma sha biyar hakan nan za a ga mutum yana magana wani ta zai miƙo min kwano kafin a bashi ya faɗi ya mutu kenan akwai musifa da ta wuce wannan a ce wai ciki ina gyambo abincin da kake ji a ce shine ya haifar maka da sukari ya ce hawa jini a ce asma a ce wannan a ce wannan ga sunan iri duk sun afka mana sannan ya gaya mana cewa na farko su na ƙarshe su la'anci al'ummar da suka wuce to wannan yana daga cikin Allah ne lauta ba in al'ummar suka wuce ce halla bihal bala bala'i zai afka musu to saboda haka a ce Allah zai ce wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kar ku kau da kai daga maganar da annabi alaihi salam yake faɗa alhali kuna ji abin da yake faɗa ina tabbata kuma akwai inda yake cewa idan kasuwanni suka yawa kusa da kusa kamar da yanzu ake duk inda aka rushe tsohon gida to za a mai da shi ginin zamani a kantuna yace idan kuka yadda kuka yi irin wannan ko ina ku buɗe kantuna ya zama kasuwa Allah zai dora muku bala'i uku yace sai ya dora muku shugabanni ta zalunta ku ba inda za ku sannan ya dora muku fari a daina ruwan sama mai yawa sannan kuma duk lokacin da kuka yi aran gama da abokan gaba ce sun karya ku a ga kantinan nan yanzu ana buɗewa kuma yace idan kasuwanni suke kasuwanni za su yi kusa da kusan alkiyama ta kusa sannan kuma in kasuwannin suke kusa Allah sai ya tallata mutane tsada ta buwaye kowa yau ba ga kasuwannin ba sun yi kusa da kusa yanzu ba sai mutum ya ga dama zai je kasuwar sabon gari ko kasuwar kurin duk abin da suke so a cikin gari gashi nan ya ce to Allah zai tsora mutane tsadar da za ta buwayi kowa yau gashi duk taka ya sa wani ta to ku kiyaye wannan kar ku yadda a ce annabi ya ce da ku ku yi kaza ku ce ba za ku yi ba saboda kuna ganin gaskiyar magana da yake faɗa tana tabbata sai ya yi wallazina amanu ta arba'in da shida aya ta sittin ashirin da hudu a cikin suratul anfal Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun ya kun da ka bada gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira istajibu lillahi wa lirrasuli ko an wa Allah da manzansa idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiran ku akan abin da zai raya ku in dai annabi ya kira to akan abin da zaka rayu ne na farko zai raya hankalinka shine tahrirul aqal al insani kiran da annabi alaihi salam yake yana tace hankalinka ka rabu da sokana ka rabu da canfi ka rabu da ruɗu na rayuwa a sa ka ka san kai waye ko me ya kamata ka fuskanta a rayuwarka sannan a saka ka a kan shari'a ne tsakiya wacce take faratas lailuha kana hariha sannan kuma a baka tsarin yadda zaka dinga tunani a rayuwarka a koya maka yadda za ku yi zamantakewa a koya maka yadda za ka yi tattalin arzikin kaza shine da akum lima yuhriyu akwai lokacin da annabi alaihi salamu a ana a hazab a nan madina daidai dutsen salu inda masallatan nan suke yanzu ake ci da su sittu masajida akwai wani guda ɗaya na ci da shi masjidul fati to a nan gurin annabi alaihi salamu ya zauna sai ya ce da sahabbansa idan akwai wanda zai je ya zaga mun gwalalo wanda aka haɗa ya gano labarin kafirai izo gaya min zan ɗaga hannu in masa addu'a zai zama ga gida na ga nasa aljanna duk tarin sahabban nan ba ta wanda yake ba saboda Allah da kansa yake zulzilo zilzalan shadida sun girgiza girgiza matsananciya sai da take mutum yake inuwa ta sai ya tsorata aka rasa wanda zai tashi sai annabi alaihi salam yace huje fita dan badar da yaman tashi ke ka sai ya tashi saboda idan aku lima yuhiyikum kaga dai a zahiri ana ganin mutuwa ce to amma ana rayuwar ta take kamar yadda mutane biyu ke cewa ne ara kullana ya bugil hayata li nafsi harisan alaiha musahaman biha tabba fa hubbul jabani nafsa awradahu tuka wa hubbu shija'in nafsa awradahu harba yace kowannen ne yana ta rayuwar sa yana mutuwa akan sa yace amma kuma masu ta rayuwar iri biyu ne akwai matsoraci akwai sadauki yace shi matsoraci san rayuwa shi ne yasa shi yake tsoya baya so ya je fagen yaki dan kar i mutu ne sai ce amma sadauki kuma san rayuwa shi ne yake kai shi fagen yaki amma falsafa ce ta rayuwa jarumi shi ke zuwa fagen yaki dan ya rayu domin in ya je in ya je ya san ana rayuwarsa take ta mutunci domin is azizan aw mudwa anta karim karayi kana da buwaya karayi kana da buwaya ko kuma ka mutu da darajarka bai na ɗani kana wa kalkil bunudi kar ka yadda ka wulakanta ka dozarta to saboda haka ana rayuwa take da annabi yake da shi fito ka tafi ya san gurin mutuwa ce tsagoro amma sai iya yadda saboda umarni Allah yace in dai aka ansa to ku an in dai aka kiran ku ku ansa ko da zai mutu wannan mutuwar ta zahiri to anan zai tafi mutuwa da har abada bai zai tafi rayuwar da har abada bai sake mutuwa ba aljanna zai shike nan in zai ki dugo in komai gida ya gaya mata kaga ya samu albarka to shine a cikin tabi'una wanda suka ci gaba da tattara abin da annabi alaihi salam ya zo ya ce ga hannun sahabbai ya kyakkyan da basu gama ba suka ci gaba da dorawa da bude buden garirrika sai wani yake cewa ai mu da mun ga annabi alaihi salam mu saboda kauna da ba zai tafi a kasa ba ba wai goya shi za su yi su dinga masa dokin muya suke ga sahabbai yau me kuka yi to sai da hujja fice ce masa kai ranar ahzabu ranar ahzabu ranar da matsorata munafukai suka dinga ta ina ma ba yan bulli Allah yi su ba dama mu mutanen ƙauyuka ne sai dai mu ɗauro ɗan jakunan mu ɗan kuɗin rakon mu tawo mu kawo ɗan abincin mu mu sayar da mun ji wannan ba ba za mu ƙara so garin ba haka muna buke suke cewa waɗansu ko suna cewa ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba abin da suka yi mana sai mu kawai su ko mu'minin suka ce haza ma wa adana Allahu wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alƙawari kuma wata lakan Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun gaskata kaga ba su wani ba sun yadda amma tsoro na zuci akwai amma ba su yarda su ce za su gudu ba a wani lokacin da aka ce aka ce su zo a yi sulhu a dinga ba su ɗaya daga cikin uku na dabinan da aka yi a madina su koma su mutan madina suka ce rasulullahi wahayi ne yace a'a saboda garin ku bai taba shiga matsala ba sai a sanadina sai suka ce rasulullahi ai mutanen da suka yi kawanya a garin nan a jahiliya ba musulunta ba ba su da rabo a dukiyar mu sai in sun sauka ba kunta gurin mu kamu ba su a yau ka zo da addini na gaskiya mun goyi da bayanka ba za mu ga kaskanci ba mu dau abu ba su in dai dan mu kai haka mun hakura sai Allah ce Allah annabi ce Allah ya muku albarka haka aka hakura har Allah ya zo ya kore su ya musu kata kata suka tashi inda yake cewa ya aiko musu da jinudan lamtarawa shike nan ya karya to da kaga da aka ce kiran Allah ne da manzansa sai ije dan anan rayuwa take shine da ma yuhi sannan sai Allah ce wa alamu ku sani anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi Allah shine wanda yake shiga tsakanin mutum da zuciyarsa yanzu sai ya canja ta aya ce mai ban tsoro mutukar gaske wannan kalmar sai Allah yana canja tsakanin mutum da zuciyarsa nan take yanzu nan kana tashe da imani kafin kimta ido wallahi sai mutum ya kafirta to da ba dabara shiriya da bata duk suna hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi isa annabi alaihi salam har ya bar duniya addu'arsa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya mai juya zakata kamar yadda zaka juya fuskar Allah haka yake wa zuciya yace tabbatar da zuciya ta kan addininka shine babban rashin hankali da mutum yawan mata na yanzu suke musamman yan boko sai ka ji yarinya ta ce wai ai ni na san zan iya kare kaina sai ba ce ce aure ba yau ta san za ta iya kare kanta wanda na Ibrahim alayhi salam abul anbiya ta ce rabbana wa ja'alna muslimin laka yana ta roƙon Allah ka zartar da mu ka tabbatar da mu akan musulunci gare ka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak sannan katimul anbiya wal mursalin kullun addu'a ya Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika kaga ba zancen wai ka ce wai ka tabbatar za ka yi kaza ai kibtawarka baka da hannu akan ta ba kuma san me zai same ka ba an ce akwai wani babban malami babba a musulunci an ce malamin shehu junaidi ne ba duba girman junaidi a musulunci abul qasim hudatul umma an ce yana tafiya da almajiransa su za a raka shi kawai sai ga kiristoci sai su zo na ba shi da hankali tsautsayi bai da abin ga Allah ba ita wannan ba shi da hankali yana faɗar haka sai Allah kawai ya tunja shi sai ga wata yarinya sai ce yana kanta sai ta ba za mu baka ba kiristoci ne mu sai za ka fita sai ta yafar musulunci almajiransa aka dinga birgima ana kuka dole aka bar shi kuma ya shiga sana'a mai wulakanci aka haɗa shi da aladu yake kiwo sai da shekara saboda ya ce ba shi da hankali Allah ku yaqulu bainal mar'i wa qalbi sai da shekara yana yana bautar kafirci kuma yana kiwon alhanzir aka aura mata ita to ran nan da Allah ya taimake shi almajiran ana ta kuka ana taiwa Allah magiya sannan sai da sai dawo da shi sai kalmar shahada sai ya dawo ya rabu da sunan ya taho sai ya dawo gida nan da nan aka zo aka kewaye shi sai da kansa ya ce ku yi kiyaye Allah ban mai da lamari gare shi ba sai na ɗauki abin hikima ce dabara ce daman ba dabara ta ce ta sani shi gaba sai tun da dabara ce da hankali to sai ya janye mun bai wadda imu sai ya bar shi da hankalin sai iya can shi da cikin wani sai ita kuma wancan ɗin cikin dare sai ta taho sai ta ce ita kuma ga ta ta buga mata kowa ce ce ina ne ina ce sai ta ce addinin ka na da wanda ka bari yanzu ka sake kuma cikin sa ni ma ciki zai shiga sai ya lakana mata kalmar shahada yan mintuna ce ta faɗi ta mutu kaga haka Allah yake shiriya ta Allah ce man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu shi sa kullum ake wa Allah magiya ihdinas siratal mustaqim ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab akwai wani a misira shi ma haka ne ya je zai hau manara kiran sallah da ya hau din nan kawai sai tsautsaye sai idan sai ya fada kan cikin wani gida sai hango wata yarinya budurwa sai ji ta kanta a ransa sai ya sauka sai ya shiga gidan yana shiga ta ce kai wannan irin mawakacin mutum ya shigo mana gida sai ya ce san ki nake su ce kamar yaya ta sallah janin kusa da masallacin su ne su ce kai kana musulmi muna kiristoci za ka yi wannan zance sai uwanta ya ce in za ka koma kirista ne sai in aura maka sai su ya yarda a gurin sai ya bar musulunci sai su ya ba shi ita munnar angonci take kafar nan da zai kafar bene ta sai ba dai karya waya in mutanen tai kaga Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi sura ka abun tsoro ne ubangiji babu wanda zai ku hankalin su zai kwanta wallahi sai an ce da shi shiga aljanna ta ce shiga aljanna rayuwa tana da hadarin gaske domin al'umuri bil khawatif duk kewaya wadda za ka yi a inda za ka ci riba ko ka faɗi a lokacin za a zara rai wanda duk kaga an zara ransa da imani ya ci riba wanda ku aka zara ransa ba imani na uzu billahi min zalika to wannan yayi asara da har abada ba zai ƙara riba ba sannan cewa annahu ilayhi tusharuna sannan kuma shi ubangiji gare shi za a tashi kowa za a tashe mu gaba ɗaya ranar alkiyama a tsaye da mu gaban sa kuma wani hisabi Allah ya kawo da hisabin nan sai ya aiwa da zina amonu ta saba'in da bakwai aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul anfal Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamuna ya kuno ka ba da gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira la takunu Allah war rasula kar ku yadda ku ha'inci Allah da manzansa ma'ana shi ne dokokin da Allah ya faɗa manzansa alaihissalam ya zo ya isar kar ku yadda ku ci amanar su ku tozalta su ku wargaza su ku daina amfani da su ko kuma ku ɓoɓɓoye wani abu daga ciki in kun yi haka sai ce wata kuno amana ciku amanar kanku za ku ci kurin domin ba'in abin da sharrinsa kanku zai kare gobe alkiya nan duniya ku kaskanta gobe alkiyama kuma kuma ta zama ba ne kyau ita ce wuta sannan Allah ya ce wa antum ta'lamuna alhali kuna ta ne karku da ku haka sai ya ayyuha allazina amanu ta 48 aya ta 20 da da tara a cikin suratul anfali Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuha allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da ka bada gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira in tattaqullaha idan kuka ji tsoron Allah ya ji Allah kun furkana zai ba ku furkan wato rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya in dai akwai tsoron Allah tare da kai to Allah yana baka haske na ilimi ya baka haske na basira duk abin da aka sako kowace irin ƙarya ka saka mata riga ta gaskiya aka sako ta sai ka gane ta ta kago saboda da hasken ubangiji kake kallo yasa wani gurin annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam ita ko kira ta salmoni fa innahu yatabassaru bi nuri rahman da hasken ubangiji ke gani yanzu nan da ya hasashe ke kai ko ana tsammanin kaza to za ka ga ya in wani abu ake ka an ce akwai wata rana da aka taɓa yin kisan kai aka rasa waye kisan kan to a garin sai sai alƙalin ya ce da asuba daga ladan ya yi kalmar farko ta kiran sallah a kamar kar a bar shi ya karasa a zo min da shi kaga furkan ne wani ke haske Allah yake sa sai aka ladan yana kiran farko ya ka kama shi za ka tafi da shi nan da nan masallaci ba ba ladan aka yi sallah aka dinga labarin ai ladan ba a san wani laifi shi ba ya fara kiran sallah alkali ya sa an kama shi an tafi an tsare da sassafe sai aka saki ladan ba a ce da shi komai wata aka ce ba eh za ka yi duk wanda in zo isan da yake me aka yi maka ka bani labarin sa kawai da sabon ba sai wani ya zo ke ladan da ya gace shi ladan ne aka yi maka ne dalili sai ta ba a yi komai ba sai je ya faɗa sai ka samu da aka ce me wani ɗi ka kashe shi sai ku fito ƙararai ba sai sai Allah ko furka in dai akwai tsoron Allah haka Allah yi a nan Kano ma akwai wani alkali wanda ina jin ko da suwa bai ba an ce akwai wani da aka yi baki babu babu wato babu babu kowa daga cikin su suke da abin ya ɓaci aka je a gaban alkali ya ce ina ina shaida sai ce babu aka buga aka buga sai ce da shi ko da wata bishiya ko wani bango babu ce shi bin da ya bada kuɗi ce akwai buci a gurin sai ce to je kaka kira min ita sai ta shi ga wannan yana zaune shuru shuru shuru can sai alƙali ce wannan ba Allah ya haya har yanzu bai dawo ba sai ya manta shi ai gurin da nisa kage yaji Allah kun furkana Allah ya sa masa wannan hasken da zai iya ganewa sai ta ai da nisa sai ya ma shuru bai sani ba bai san ya gama kare kansa sai da idawo ya ce biya shi kudinsa ko in zama jefa ka kurkuku munafiki muke inda ba a yi haka har ka san gurin da nisa kace gurin da nisa yanzu bai dawo sai kar an masa kudinsa akwai a Baghdad an taba yin haka da Ali da Hassan Hassan ya tashi ya tafi maka ya bar kudinsa ga abokinsa a ci ga kudina zan tafi maka zan dawo tafiya irin ta dan a raƙuma to ashe da ya tashi sai ce amma ga aje tukunya ta da ya tashi a ce tukunyar nan sai je ya zinare wajen zinare kuma cika tukunyar da shi ya cika tukunyar da zinare sai ya zo samanta sai ya zuba zaitun zuba ya shekara cikin sabon kanti ya ajiye shike nan hasan ya tafi maka shekara ɗaya bai dawo ba biyu bai dawo ba uku bai dawo ba hudu bai dawo ba biyar shida har bakwai sai aliyu da matarsa hasan da ya mutu kamar yaya su duka aiki an ba mutu ai baya za shekara bakwai bai dawo ba su da an ba shi da da ba shi da jika ba shi da aure zan je in kwashe zaitun din nan naka in zubar sai ta ce karka ya ta tunda amana ai baka kai in Allah ya sa ya dawo shi ke a ce da yaje sai kijin ta zancen mace sai ya sun tsirar da tukunya sai ku ga zinare walwalwala jajaji sai ya hamdala sai ya kwashe zinare ya goye ya kwashe da babban zaitun ki zubar sai ya zo sabon zaitun sai kika tukunya ya ajiye matan ba ta sani ba ai kwana bakwai ba sai a jiki sai Hassan ki dawo da ya dan huta kwana biyu sai ce zancen kuɗin nan zancen tukunya da sai ce ga ta can inda ka batta sai ya je da ya ɗauko tukunya duba sai ga zai tun kuma ba kuɗi sai ce kuɗi fa na bari a ciki sai ce baka ban gaya min ba sai da ya ban gaya maka ba amma dai kuɗi ne a ciki sai ce to zai ya mun kuma ga zai tun sai gaban alkali aka je babu shaida alkali ya rasa yadda zai Harun Rashid ibn Muhammad al-Mahdi rahimahullahu ta'ala sai yana irin zagawa a gari da daddare shi yake gudana yana zuwa wani kofar gida sai ga yara suna wasa Allah zai ba shi furka sai ji yara suna wasa sai ji suna ta ai hakan mutumin kirki ne da wanda shi yake ba mu alama amma yanzu ya dawo kuɗin da ya bari an ce bai bari ba sai ɗaya yaron sai sai